kamar yadda rashin faɗa muna ikibari ne da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake ta banda ruwani wa lauƙaya duk wani abin da kuka sani dangane da ni annabi yake ko da kalma ɗaya ce ko da aya ɗaya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ku isa to ta wannan bangare muke tunanin za mu isa da abin da muka sani ko mun ɗan ƙasarsa ko muna fata abin da muka faɗa Allah ya ba mu ladansa abin da aka bani yi magana a kai maudu'i ne babba mai girman gaske wanda ya fi ƙarfi na saboda ban ga wanda za a ce yayi magana a kan fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce ya iya bayani duk abin da ya kamata ya faɗa a ce ya faɗa zai wahala saboda haka a tabbace abin da za mu faɗa iya abin da ya sauwaka ne ko muna fata Allah ba mu ladansa a gurguje kalma ta farko dai mun san annabi sallallahu alaihi wa sallam shine biyayyen halitta shine wanda Allah ya fito a dukkan duniya kuma shine wanda Allah ya bawa shi kula mai kiyama kuma shine wanda in ga daga hannu ya tambayi Allah Allah yana amsa abin sa kake duka wannan babu wani annabi cikin annabawan Allah wanda Allah ya siffanta shi da sunayen guda biyu a jere me nake nufi a nan abin da nake nufi Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul hajji aya ta 65 inda Allah yake sa inna Allah bil nafi la raufur rahim kalmomi guda biyu na sunaye na Allah ar-raufu da ar-rahim a jere dukkan annabawan Allah babu wanda Allah ya kira da wannan ya ba shi wa'annan sunayen sai annabi sallallahu alaihi wasallam الله رجع منا سورة القرآن سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم da ra'uf da rahim sunaye ne na Allah guda biyu a jere wanda Allah bai taɓa ba ko a jere ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Annabi an haife shi a gida madaukaki a cikin ƙabila maɗaukaciya daga iyaye maɗaukata wanda Allah maɗaukacin sarki ya zaɓa masa su domin su zama iyayensa a cikin wannan gida Allah maɗaukacin sarki ya kaddara haihuwarsa amma yana daga cikin darussa da za mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa fa ya rasu tun kafin a haife shi lokacin da aka haife shi ya tashi bai san ma bai taɓa ganin mahaifinsa ba wato ya tashi Allah ya shi a matsayin maraya ashe kasancewar mutum maraya ba wulaƙanci ba ne ba kuma azaba ba ne a'a idan da kuwa wulaƙanci ne ko da azaba ne to da Allah Allah madaukakin sarki ba zai sa annabi sai tashi a maraya bayan mahaifinsa ya rasu kafin a haife shi yana shekara shi da kuma mahaifinsa ya zama da a takaice sai ya tashi babu uwa babu uba saboda haka dukkan wanda ya kasance maraya ya sani cewa ya taso akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sufofi da ya shahara da su annabi sallallahu alaihi wa sallam an san shi da haƙuri haƙuri wanda ya wuce na ɗan adam irin na irin ka irin sauran jama'a domin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo shi da shari'a ya zo ya kawo mutane shari'a domin ya shirya da al'umma amma al'umman da ya zo zai shirya da su su ne suka wulakanta shi suka ba abin da ba su ba a ƙarshen lokacin da ya tafi ƙasar ta'ifa ya je ya yi da'awa da yake mutanen ta'ifa mutane ne marasa hankali a wancan zamani sai suka saka yara su jefe shi aka rinka daukar duwatsu ana jifan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ta ko ina ki sai sama inda bai gini ba ya kasance yana tuɗe kufi na shi wato takalmi ne sawu ciki zai tuɗe ya tsayar da jini ya ƙara mayarwa amma ba a daina jifansa ba Allah maɗaukakin sarki sake ya turo masa mala'ikan da yake kula da duwatsu ya zo ya sami ya tsaya da sunan Allah ya turo ni gurinka Allah ya baka dama wa'annan zuwa sun ta'ido da na ko'ina ka ba mu iko wa'annan mutanen in saukar musu dutse da ya hallaka su ya ya rasulullah ka ba mu wannan dama yanzu a saukar musu da zuwa su ta hallaka su tunda kai ma da dutse suka harbe ka wanda za mu yi filamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya ce a bar su nan gaba ta tsaron su Allah zai kawo wanda za su imani kuma su karɓi addinin musulunci wannan ita ce rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da shi ne ya zo kana fata kana kokarin faɗa wa wutar jahannama yana kokarin ceto ka amma kai da ake kokarin ceto ka kuma yau kai ne kake jiba yau kai ne kake zagi kana suna amma annabi bai damu ba damuwarka da matsalarka shine yaya za a yi ceto ka yaya za a yau a kai ka shigo daga duhu yau ka shigo haske wannan kaɗan daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam darasi na biyu na uku da za mu ɗauka a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine annabi bai kasance yana zaman kashe wando ba annabi ya kasance tun kafin Allah ya turo shi ya kasance yana ciwo a tara masa dabbobin mutanen makka ya fita da su bayan gari ya wuni yana ciwo ya dawo a kowane wata ana ɗaukar abu ana bashi da wannan abu da ke rike kansa saboda haka darasi da zamu dauka a nan a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine dole mutum ya tashi ya nemi sana'a kar ya zauna ya ce shi sai dole ya sayar da shi sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya zo wuce sai ga wani bawan Allah a masallaci wannan bawan Allah kullum yana masallaci ba inda yake fita banda bauta da ibada ba abin da yake yi sai da Umar sai ya tambaya sai wannan wane ne sai aka ci ai wannan wani bawan Allah ne banda ibada da zikiri da sallah ba abin da yake yi sai sai da Umar ya to waye yake kawo masa abinci kuna ga wannan tambayar waye yake kawo masa abinci wato a takaice sai na Umar yana so nuna mana cewa inda dukan mu za mu bar aiki na yau da gobe mu koma ibada to da harkar tattalin arziki da harkar noma da harkar abinci da gaba ɗaya ta lalace ya ka ce ai wani dan uwansa ne yake kawo masa abinci sai na Umar yake to ku je ku ga masa dan uwan na gari da wani Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ibada yana aiki yana komai wannan kenan abu na gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saka masa so da kauna na ibada shi yasa tun kafin Allah ya ba shi annabta ya kasance yana fita da dangarin makka yana shiga cikin rayar hira yana bauta wa Allah idan ya bauta wa Allah zuwa tsawon wani lokaci sai ya dawo gida ya ɗauki tsarawar abincinsa ya ɗan yi aikata aikatansa ya ɗan yi ciwonsa ya ƙara tattara abin da zai tattara sai ya ƙara kowa ya ƙara shiga ibada duk da haka a lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo masa mala'ika Jibrilu domin ya zo ya saukar masa ayoyi guda biyar na cikin Alƙur'ani mai girma mala'ika Jibrilu da ya zo da ce masa ya Rasulullah buɗe kirjinka buɗe kwakwalwarka ga wasu ayoyi Allah ya turo ni da su in zuba maka mala'ika Jibrilu bai gaya masa haka ba mala'ika Jibril sai ya abu na farko za su kuma sai bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta mala'ika wannan wata wani nau'i ne na darasi akan haƙuri akan neman ilimi da kuma wahalhalu da za su zo kan hanyarka a lokacin da kake neman ilimi mala'ika jibril ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya mace shi ya suma annabi ya farfado mala'ika jibril bai bar ba ya kara kama shi ya suma da shi sai da ya suma da shi sau uku kafin ya ba shi ayoyi guda biyar waɗannan ayoyi su ne ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأن الآية الجدادية النبي صلى الله عليه وسلم كافر كرتيسو كافر صحيحو جدودا ملائكة جبريل شير يسوع سوكو أما إذا كنت تتأمل باب أكفين كارنا wanda ya shigo to kai kafin da koyi shi kuma ina kyauta na tabbatarwa duk cikin mu babu wanda kai daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda Allah ya faɗa bil mu'minina ra'ufur rahim ra'uf kalla ce wanda aka ɗauke ta daga ra'afa ra'afa wato tausayi wanda ya kai ƙarsa gurin jin tausayi lokacin da ake yaƙa lokacin da za a yi yaƙin khandar annabi sallallahu alaihi wa sallam suka aka zo ana tuna rami wannan rami za a tora shi ne saboda a kewaye garin da shi ya hana abokan gaba shigowa cikin gari saboda duk lokacin da aka ce za a yi yaƙi a cikin garinka to a lokacin ba an yi galaba a kanka amma da kansa ya kasance yana kaftar ƙasa da majirgi yana ɗiba yana yaƙewa a lokacin sai ga wani sahabinsa ana ce mata khabbab bin arz khabbab ya kasance sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ga bayan sa baki irin shi na shi bari ne amma bayan sa kuma baki irin kamar gawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye yake ya kabba me ya faru da bayan ka yace ya rasulullah ai ban ga maka bane waɗanda suka mallake ni da ya kasance bawa waɗanda suka mallake shi sun kasance suna hura wuta su hura wuta sai ta zama garuwar shi ya yi jata sai a ɗaure hannunsa da kafarsa a bankare shi a ɗaure hannu da kafa sai a ɗora su akan wannan garwashin a ce ko ya bar addinin musulunci ya bar addinin muhammad ya dawo in ba haka ba za a ci gaba da yake da jini da ruwa ruwa da kitsan bayansa shine zai kashe wannan wutar a tambaye shi ka bar addinin ko baka bari ba yace ban bari ba ta fara wasu da wasu wutar haka aka rinka masa wannan azaba har bayan su yi wannan kodewa ya zama baki kira tambayin da zai yi mana a nan a cikin mu wane ne akan son annabi akan kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo har irin wannan ashe idan ka kasance kana kan manzo sallallahu alaihi wasallam to dukkan wahalar da za ta zo akan hanyarka ya zama a shirye kake ka dauka domin san annabi sallallahu alaihi wasallam so ne wanda in ya ratsa jijiya ya ratsa ƙashi ya ratsa bargo a karshe za a zo a taɓa kama ba duk abin da aka yi ma ba za ka ji ba saboda zaƙi soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta hana ka jin wannan zafin haka nan malamai masu tafsiri sun kawo a fassarar wannan aya da take cikin suratul baqara أما كنتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ما لم يكن تفسير سني بياني akwai wasu daga cikin mutane waɗanda ana kama su a ɗaure a ce kamar san annabi ko baka bari ne ce babban ba kamar addinin musulunci ko baka bari ba ya ce babban ba a kama su a ɗaure shi a kawo ƙosassun dokuna guda biyu ɗaya za a kalli gabar ɗaya ya kalli yamma a kama kafarsa ta dama a ɗaure a zoki da ya kalli gabar a kama kafarsa ta hagu a ɗaure a zoki da ya kalli yamma a kawo gwanayen hawa doki guda biyu kowa ya hau doki a ce kamar san annabi ko baka bari ba ya ce ban bari ba kowanne mai dokin da ya kalli gaba da mai dokin da ya kalli yamma kowa ya zabun doki da tafi ya ga mutum kamar sun ba amma haka bai sa su bar kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka abu da kada za mu kara fahimta a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne annabi ya kasance abubuwa da dama idan da annabi ya so duniya to da Allah zai ba shi duniya kafin ma ya tambaya Allah zai ba shi amma Allah ya ba shi yake a shi ba duniya yake bukata ba lahira yake shi yasa idan muka duba kafin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiransa Allah ya sa masa rashin lafiya har ya kai ga baya iya gane wane ne a kansa Hanan ina so in yi bayani ne akan mutanen da suka yi rashin lafiya kafin Allah dauran su wallahi mutuwa ta tsoro mutuwa mai sirgita mutum mutuwa ta kafin hankali shine ake lafiyar ka kana lafiyar ka kana ake yau ba ka baka ba to wannan kafin hankali ya saboda baka shirya mata ba wata kafara bata zo kanka Allah ya karkare zunubin ba amma dukkan wanda aka ce yau ya yi rashin lafiya ya yi rashin lafiya ya yi rashin lafiya sannan Allah ɗauransa to ana masa kyakkyawan da so cewa Allah maɗaukakin sarki ya kankare masa zunubin da tun kafin Allah ɗauransa saboda wannan rashin lafiyar ita kaɗai ka fara kuma idan ba rashin lafiya kafin mutuwa abu ne abin kyama ko abin ci to da Allah ba zai ɗora wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin da rasula sai sahabbai sun kasance cewa suna gane suna gane cewa sun saba wa Allah ko suna gane sun yi wa Allah laifi suna gane wannan daga cikin halayya ta dabbobi me suke gidi ga wannan misali sahabi ya kasance idan yana tafiya a kan jaki ko yana tafiya a kan doki sai dokin nan ya masa gardama ko wannan jakin da yake kai ya masa gardama ya ce jaki ya yi kamar jaki ya juya yamma idan sahabbai suka ga wannan abin ya faru da su to a take sauka suke daga kan wannan dabbar su yi nahula su fara roƙon Allah suna istighfar suna tuba suna cewa duk yadda aka yi sun yi wa Allah laifi yadda har ya kai da Allah ya ɗora dabba a kansu yau su ne suna ba dabba umarni dabba ba ta ɗaukar umarni to akwai laifin da suka yi wa Allah a wancan zamani suna gane sun yi wa Allah laifi daga halayyar dabbobin abu na biyu sahabbai sun kasance idan suka aka tuzo sun yi shekara guda lafiya su kamar a kushe ba rashin lafiya to wallahi sai su koma su zai su bari wata kila ta yi wa Allah laifi Allah ya yi fushi da su Allah ya bar su amma duk lokacin da aka ce Allah yana taɓa lafiyarka to a daidai lokacin za ka san cewa Allah yana ƙaunarka saboda dukkan laifin da kai ne Allah baya so ya barka da wannan laifin da zaran kai laifi sai Allah ya turo maka wani bala'i ko wata rashin lafiya ko wata jarrabawa sai Allah ya jarrabe ka da wannan abin idan kai hakuri sai Allah ya kakkare maka wannan zulubin da ka aikata Allah baya so ya barka da zulubi ka tare da kai shi yasa idan muka duba a cikin tarihin addinin musulunci babu wanda ya rashin lafiya irin ta annabi ayyub radiyallahu anhu sai ya ayyub ya yi rashin lafiya Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya amma ya yaƙuri rashin lafiya ya kai ga yana tafiya wani bangare na jikin ka yana faruwa tsoka ta rike ta faɗi daga cutar ta cutar jijiya inda kawai jini zai gudana inda ruwa zai gudana a jikinka da ɗan iya inda abinci zai zauna amma jikinka ba tsoka sai dawo sai dai dawo ƙashi matar matarsa suka gudu ƴaƴansa suka mutu dukiyarsa Allah ya karɓa matar ta ɗaya da ta yi saura ta zo take masa ya ayyu kai annabin Allah ne kai annabin Allah ne kai wani Allah ya yayi maka wannan cuta da ka daga hannu ka yi roƙo Allah zai yayi maka annabi ayyu zai ce shekara ta arba'in cikin ƙoshin lafiya ina jin kunya ban yi shekara arba'in ba da lafiya ba daga hannu roƙi Allah aka matsa masa ka roƙi Allah ya yaye maka amma da ya tashi ku duba ta kawa da imani irin na annabawa da ya tashi roƙo ya ce ya Allah ya ce wa Allah ka ɗora min cuta ce ya Allah shaidan ya taɓa ni da wani nau'i na rashin lafiya da sai Allah ba da yake ya danganta wannan cutar gawa domin ya san abin da ya faru domin iblis ne ya je ya roƙi Allah roƙo na musamman akan cewa ya ubangiji ina roƙonka ka ba ni dama akan wannan bawan naka ni kuma sai na batar da shi Allah ya ce masa ba za ka iya batar da annabi ayyuba ba Allah ya ba kai dan dama ya zo ya busa masa wani wata iska da ya busa masa wannan iskar sai rashin lafiya ta shige shi shedan sai ya zo masa a kusur tsoho kai wannan kana ta annabin Allah ne gashi Allah da kai ya barka ka zo ga magani sha ɗaya warkewa ta ka zo ba ka magani annabi ayyubu ya ce a Allah shi ne Allah na yi rashin lafiya ko lafiya ta kanar Allah shi ne Allah a ƙarshe da annabi ayyubu ya yi wannan addu'a Allah ya ce masa ne urkun bi rijlika hada mustasalun baridun wa sharab cewa ga ruwa nan zai bulbula wani kasa malamai suka ce da ya sha sai cutar ciki gaba ɗaya ta kauce da ya yi wanka sai cutar da take kawai ita ba ta fita sai ya dawo lafiyar sa kalau amma bayan ya dawo lafiyar sa kalau malamai sun ce annabi ayyub saboda tsananin kuka da tsoron Allah kawaye sai da ya samu kwararo akan kuncinsa wato ba wai haka kawai kana kuka hawaye gangarwa ya yi rani da hanyar saukar hawaye ne wannan ramu hanya ce kawai ta saukar hawaye saboda kuka da tsoron Allah a cikin tsoron Allah kuma idan muna maganar tsoron Allah to annabi sallallahu alaihi wa sallam shine annaba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya faɗa bil mu'minina ra'ufur rahim ya kawo mana rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu turo ka ba face ka kasance rahma ga dukkan al'umma dukkan ko mutum ne ko aljani ne ko dabba ko kome ne dabbobi ruwa dabbobin tudu da kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam rahma ne da yabo gaba ɗaya mu ko da haka ina kira gare mu kada mu sakaci da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa salati domin dukkan wanda yake san annabi yake kaunarsa to yana tare da shi ranar sanin lafiya a ƙarshe ganin lokaci ya kawo kuma a gaba akwai masu magana da yawa ina so in ba da shawarwari kamar haka shawara ta farko ina kira da mu riƙi san annabi sallallahu alaihi wasallam domin san annabi so ne mai warke cuta so ne wanda yana kawo buɗi so ne wanda yana kawo wa mutum ceto ranar tashin alkiyama ya taɓa ba da wannan misali limamin masallacin madina wani yake ba da misali ya sa ya rubuta yake cewa an yi masa tiyata a zuciyarsa da aka yi masa tiyata a zuciyarsa bayan ya farfaɗo sai ya kalli fuskar likitocin gaba ɗaya kowa da a bakin sai bai ci dai akwai matsala sai ke ce likitoci menene ya faru sai suka ce ai da aka yi maka tiyata akwai wani gudan jini da ya ƙara taruwa a zuciyarka wanda sai an ƙara mai da kayan yi maka tiyata saboda haka muna rubar izininka a yi maka tiyata ya ce to shi kenan ba komai ya sa hannu za a shiga aikin tiyata sai likita ya ce maka to za a shiga aikin tiyata shan da yanar dabi kai wa annabi salatu yake da yayi salatin annabi yayi shiru da aka shiga rakin tiyata kuma sai aka fito da shi aka ce ya yake ya aka kai gudan yin babu kuma babu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace ya dace muna fata sar da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ne hanyar shirya mu muna fata dukkan samari da al'umma da dukkan musulman duniya su riki san annabi sallallahu alaihi wasallam saboda san annabi shi ne ita ce hanya mafita bin sunnarsa da aikata abin da ya faɗa da kuma kiyaye dukkan abin da annabi ya gaya mana shi ne mafita muna fata Allah mada cikin sarki ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya kusurin da muka yi Allah ya rahmata mana assalamu alaikum wa rahmatullahi